إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markazu ahadu sunna wal jama'a wanda ke karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna talata 21 ga wata na jumadar akira hijira shekara 440 daidai wanda ya dace da 26 ga wata na biyu shekara 2019 muna cikin littafin alwajiz fi fiƙi sunnati wal kitab aziz yau insha Allah za mu ci gaba da muna cikin babi na masa'alar diya da mun bayani a baya diya abinda ake ba wanda aka ma illa ko ta kisa ta rai ko ta wata gaba cikin gababuwa ko wani dai illa a jikin ɗan adam a shi ne ake magana diya yau za mu yi darasi na 167 Allah darasi na 167 cikin wannan littafin alwajiz في فقه السنة والكتاب العزيز a ƙarshen karatunmu sati da ya gabata mun yi bayani akan nau'in kisa wanda ake biyan diya ko ababen da ake ma diya mun ji bayani kan cewa ita diya akwai ta a kisa na ganganci ko na kama da gangan kai koma na gangancin wanda aka yaye suka ɗauke maganar kisasi kuma ya zamanto inda wanda za a biya diyan ya zamanto ba yaro bane ba ƙarami ko magana ta karanta ko mahaukaci da sauransu sai wannan shine ma'ana bayanin da aka yi na diya wanda ake biyan diya kansu da aka yi jima'i a kansu yanzu inda za mu tashi sabon karatunmu a nawa'ul diya a nawa'ul diya ita diya wannan kala nawa ce akwai diya ya ce addiyatu ta kunu mughallazatun wa mukhaffafa akwai mughallaza kuma akwai wadda take mai sauki mughallazatan ko mukhaffafatan duka ya zamanto ko diya ce wadda mai kabri mana mai karhi ko mai sauki falmukhaffafatu tajibu fi qatl khata ita diya mai sauki ana samun ta kisa na kuskure wal mughallazatu tajibu fi shib al amad ita mughallaza ana kaurar rigi diya ƙara ƙarhinta a kisa na ganganci kuma da aka ma afuwar kisa wa amma دية قتل العمد إتا دية تا كسا نغنغنشي با كسكري با إذا عفا ولي الدم idan waliyin jini wanda yake da haƙƙin ya nemi fansa in yi rangome na a yi ƙisasi a kan ɗan'uwan shi wannan shine diya ta ganganci to ita kenan nan ya muka bayanin mai sauki dai na kisa na kuskure wanda ake kira mugallaza wanda aka yi kisa na kusan da gangan ko da ba da gangan ba ne wanda aka misali mutum kisa ne amma abin da ba kisa ba ke adata irin misali ya kutuhu a wajen hada ya ka mutu ko ya mare ka ya ka mutu kuma ta sanda ya bugu da wanda adatan ba a kashewa saboda shi to ya yi kare kwana ya zo mutum ya mutu to irin wannan ko da ba da gangan ba ne ba wajen biyan diyar shi ana kawar diyar ya ce amma shi kisa na gangan wa idan waliyin mamacin ya yahi kisasi ya ce fahiyar mustalahu alai shi dinyar abin da aka yi sulhu a kan shi don kuna aka shangu da gangan sai kuka yahi kisa to kuna da damar ku ce ya an ba ku miliyan gina kuka yanka babu ƙayyadewa a nan me yin wace wakana yakan yi wannan wanda kisan gangancin iyawa mai ƙarhi ne ko ɗan masu ƙarhi ne masu dukiya wanda kono za su iya biya aka ɗora musu bayan kuwa kashe ɗabinsu to wannan kuna iya yanka ta yadda kuke so abin da ya muku na kuɗi ku yanka ko a kashe ko a ba mu mana a rama kai ko a ba mu kuɗi kaza ko a kashe ɗan wani lokaci haka yawa kana a saudiya cikin ɗiyan manya ya irin wannan kisa na ganganci sai shi wanda yake dan uwan sai gano da wannan loga duk da sun mishi kwatamcan cewa suna buƙatar afuwa a wajen shi ya yahe a biya shi diya to ya daga kudi yanda yake so yanka ta rage ce bai rigin ko biye ko a biya shi ko a yi kisasi kuma ya san akwai abin kuma haka aka yi abin da ya yanka aka biya shi kenan kisa na gangan idan mutum ya yi dam iya da dama ce ya yahi kisasi dan wani kashe misali ka'ida kashe ka to na yi ma kisa amma biyan diya ko da kana ce duka ma na yahi kisasi na yahi diya kana dama kuma baya bayani ya gabata baya a cikin wanda suke da haƙƙi akan jini idan ɗaya a ciki ya ce ya yahi ɓangaren shi to ba dama a kashe mutum ta baya da wata bayar Allah mijinta ya kashe nata kuma ta ce ta yashe bangaren ta bayan da aka dole aka faro abin da aka yi na kisan a takaice dai idan mutum cikin masu haƙƙi akan jinin mamacin mana misali a cikin misali masu gadon shi cikin ɗiya ne kuwa ba ya ce shi ya yashe bangaren shi kayan kisa to ba dama a kashe shi dole a biya diya to wannan shine bayanin cewa kisa na ganganci ce wa amma diyatu qatl al-amd kisa na ganganci idza afa waliyu dam idan waliyin majibancin jini ya ya rangwame fahiya mastalahu alai duk abin da aka yi sulu a kan shi kadan ko da yawa yayi wannan magana da ya maka haka ce da ma sabaka min hadisi amr bin shu'aib an abi an jaddi marfu'a ruwaya da ta gabata baya in karanta ta baya abin da ya tabbata na wannan ruwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani kan cewa man qatala muta'ammidan dufiya ila awliya al-maqtul fa in sha'a qatalu wa in sha'a akhadhu ad-diya wa hiya thalathun wa hiya 30 hiqqa wa 30 jaz'a wa 40 khalifa wa ma salahu alayhi fa huwa lahum wa dhalik لتشديد العقل kaji wannan shine bayanin da ina ganin can baya mun yi bayani akan akan shi cikin bayani da gabata can baya kenan wannan ruwa manzala sallallahu alaihi ke cewa man qatala muta'ammidan dumun da ya kisa da gangan dufiya ila audi al maqtul za a mai shi wajen iyalan wanda ya kashe duk da ba su wajen kashe ba da amma za a ba su dama gashi wanda ya kashe na dan kuna nan wanku ne gashi suna da zabi manzo Allah shi sallama fa in sha'u qatalu in sun zo su kashe shi mana kashe shi wa in sha'u akhadhu diya in sun so su amshi diya wata diya ce ce hiya 30 hiqqa ai shekara uku cikin ta hudu hiqqa ai shekara hudu cikin ta uku za a bada 30 wa 30 jaz'a da da taguwa 30 wadda take yan shekara hudu cikin tabiyar wa arba'u na khalifa da taguwa arba'in mai ciki amma ga can wadda ba mugallaza ba aka ce talatin ya shekara ɗaya cikin ta biyu talatin shekara biyu cikin ta uku da talatin shekara uku cikin ta hudu ko ɗaya cikin ta biyu talatin biyu cikin ta uku talatin uku cikin ta hudu talatin aka ce a bada kuma namiji ɗan shekara biyu cikin ta uku guda goma tamma daga nan ya karɓi kuma ya shekara hudu cikin ta biyar yan shekara shekara uku cikin ta hudu da shekara cikin ta biyar za ba da talatin talatin kuma guda arba'in dimi ciki za ba da kaga an kabarar abin shi ne magana kenan to da yawan magana ya ta yi wa ma salihu alai fa huwa lahum manzana sada sai ce duk abin da suka yi sulhu da waɗannan wanda kashe da ɗan'uwansu haƙƙinsu ne suna da damar yin sarɓa ya ce wa zalik da sidillik akal an yi haka don a kabarara diya ta kisa na ganganci wannan shi ne bayani ya ce wa diyatul mughallaza diya wadda aka kabarara ya ce mi'atun minan ibil fi butun arba'ina minha auladuha ita diya mughallaza ita ce raƙumi ɗari za a bada a cikin ɗari dole a samu guda arba'in kowata dabba ko ta kuma da ciki yana a samu dai arba'in masu ciki ya ce ya wannan magana liƙauli kina samu arba'in kowace da ɗanta a ciki liƙauli sallallahu alaihi wasallam ala inna diyatul khata shibil amad ma kana bi sau والعسى مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها من زال صلى الله عليه وسلم يتشي كشورة رابان جام هنكلي ديا تا كسكولي نا كسان دا غنغم كسكولي أما بعد غنغم أما كسان دا غنغم ني shine kama kane ma kana bi sawt wal asa irin bugu da aka yi da bulala ko da sanda dai bugu guda da yawan asan ba adatan ba mutuwa zai ba ya ka bigi mutum sai mutu ya ce za a ba da miyatu minan ibil raƙumi ɗari a raƙumi ɗari ya ce minha arba'u na fi butuniya uladuwa a samu raƙumi arba'in kowanne da ɗiyanta a ciki raƙumi kina raƙuma arba'in ko ce da ɗiyanta a ciki yana ciki kenan wannan shine kabrar diya ta kusan da gangam ko da gangam wadiyatul amal kenan da gangan kusan da gangan kusan ɗaya ne illa shi na ganganci daga wannan abin da aka jero maka abin da aka ƙara duk abin da aka sulu ko ya wuce a nan ba matsala wa maganar a yau haɓukan sukan ɗoki diya cewa wa haramu ne ka sha ka ci kuɗin jini har wasu ma suka aibanta wanda ya amshi diya balabtanin karkara a rinka cewa wani iya cin kuɗin jini a wannan allah ne ya yanka maka abinda za ka biya a biya ka an amma kisan ɗan uwanka a kuskure ko da gangan Allah ne yanka wannan haƙƙin a ba wa da mawaci sa kyama a kan shi ko aibanta shi illa ne gare ka imanin ka dan shari'a ce kuma da nassin qur'ani ya kama gana diya ke ba na bane bana ko mai sabani kan shi ko shubha nassi ne karara Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da maganar diya haka yana sama mutane shubha ko haramu ne kaci kudin jini sukan shari'a ne eh haƙƙi ne Allah ba ya ba mutane don haka ana magana aibanta abin irin misali na mata a ci aiwance ta amshi kudin nono ɗanta a wani ba wani aibu ba wani kasawa Allah ce a bata wani kudin nono irin uwaye da suke rabuwa da ake rabuwa da mutum da matar shi da ake yanka mai kudin nono ya ka ce ai ta amshi kudin nono a wannan kudin yanda ai a gidan uban ai da uban ke ce ta ko yanda da aka ɗora ma uban yaron ya ciyar da ita to shine yanzu ya rabu da matar kuma ɗan da yake nashi ne zai sha nono a jikin wannan matar shi ne aka ɗora mashi biyan wannan kuɗi ba na bane ba daban a haƙƙi ne da wanda ya kanshi wancan ɓangaren ya ɗauke sai aka mito wannan hanya tunda akwai ɗan shi a wajenta dole ya ciyar da ita ya biya ta kuɗin wannan nono nata ba wani aibu kanshi illa da halin ta yi wani kuma haƙinta ne kuma ka ya yi bace amma da ka a yabanta abin ko na kisan ko nuna idan mutum ya shi ya yi ina yi abu karamci amma ka ɗauki aibu ne abu ya ce wadiyatul amad wa takunu fi malil jani wahdahu ita diya ta gangan za a biya ta a cikin dukiyar wanda ya janyo ana mai laifin an yi magana ta kuskure da zamu insha Allah yanzu kenan kisa na ganganci wanda ya kisa a dukiyar shi za a biya kudin diya da an ya mai kisa to amma diya shi zai biya kayan shi amma diyatul khata wa shibil amal fa ala aqilatil qatil amma diya ta kuskure da ta kama da ganganci an dora ta kan aqilatul qatil akan dangin mai kisa ba barin mai da kuskure shi daya da shi janyo da ce ka za ka biya a a kuma ta shaye ku za a kirawo duk famishi a tattara su to ku biya diyar ɗanwon ya ce su wane ne alƙila a nan ya ce wa hun asabatu su ne dangin shi na jini na wajen uba ay qarabatuhu az-zukur al-balighun min qibal al-ab al-musirun al-uqala da suka yi bayanin ne suwa ya kusu ba wanda aka ce za su biya diya ka akila su ne ce danginka karabatu a tukur danginka maza kuma zan albaligu na balagaggu banda kananan yara kuma su ma yan wan min kibadil abu na bangaren uba ban da bangaren uwa ba da bangaren uwa bangaren uba na maza ake dora ma su biya diyar dan uwansu da ya kuskure almusirun al'ukala kuma ya zamanto masu wadata bai za su talakawa da masu dole sun biya dole a inda aka san masu hali ne su ne za a kirawo a ɗora musu diya kai haka za ku gama ku biya diyar wani da ya kisan kuskure kaga wani wantaka na ɗauke kumci ga dangi ɗan uwa taimako na yan wantaka ba a barin shi ɗaya inda kuskure ne dole haƙƙi ne akan ku gama ku biya a biya wannan diya wani dan wanko ya kuskure ya wata ya kisa ya ce kenan masu wadata kuma masu hankali wa ya dakhulu fi min a'ama wazamin wal harim in kanu aghniya ya ce da aka ce dangi maza bangaren uba har makaho akwai makaho wanda sai ya ce mai ido ba har makaho mai hali ba wani shi har makaho balle mu ana ana da makahuma masu baran wannan masu tara kudi makaho ne iya da gida kaza iya da dabbobi kaza haka ba barin shi kenan ko makaho ne ba barin shi mai hali ne haka azzamin irin mace shamajika shi azzamin shamajika mutum ga su akwai mutane shaman shamajika kullum ga shi nan shi bai mutu ba kuma kullum bai lafiya shi mutum ne ba bai mutu ba mutu amma kullum mutum ne mana a cikin matsala bai ba cikin mutum ne ba amma kuma iya da wadata to azzamin shamaji ka muka ci a hausa shi ma ba a barin shi don bai shiga cikin harkoki in dai iya da wadata sai ma ya kawo har shi za a gama kenan magana kenan har shamaji ka ko tsoho ne balharin ko tsoho ya bai mutuwa gida ma ma da hankalin shi a hudu shi ma ya kawo hudu a cikin duke shi a gama a biya kenan ba ba barin kuwa eh da tsoho da tsoho daga mai da mara lahiya da masu hali ne kurin dangin wannan wanda ya kisa za a gama a gaggama a zo a biya wanda aka musu kisa na kuskure ba a barwa mutum shi daya yanzu hanya ce take zawa yanzu ta magana zamani magana ansiran da sauransu wannan kai dai wanda za a baka dai kurin inda mutum ba ku dawa ruwanka daga ne kakurin shi kai dai biya ka diya ka kurin yanzu da wahala irin wannan abun abu zai samu mutum a ce dangi su biya mashi sai yar wahala gaske yanzu in ba kware ba an samu dangi masu kirki ne shi kuma haƙƙi ne a kansu haƙƙi ne ba barin shi an ce wa koya da hali koya da hali ba ya talaka ba koya da hali dangantaka ce kuma zumunci ka ko a gangama a ci karo ci karo ko mai hali ne a taimaka mishi kabar mishi abin shi daya kuskure ne samu ya ce amma wala ya da kulu fihim unsa wala faƙirun wala saghirun wala majnun wala mukhalifun lidin rijali ya ce amma wannan dangin da aka yi magana wanda za su biya diya su taimaka ma ɗanwansu da ya kuskure ya ce banda mace ba ɗora mace ba ɗora ma faƙir talaka wala sagir ba ɗora ma yaro koya da hali ya cikin tsari wala majnun haka mahaukaci ba tsora mashi don abin da ka dora mashi shari'a ta dora mashi shi kuma yaro da mahaukaci shari'a ba ta hausa ba haka wanda ba shi da shi ba ba dora mashi yace wala mukhalifun lidin jani haka wanda ya saba ma addinin wanda ya laihin dan uwanku ne ciki daya ya bace ya shiga kiristanci ko ya shiga yahudanci dai dan uwanku ne amma ya ya halaka ya bi wani addini daban to wannan duk da dan uwa ne ko mun hane shi ba a neman shi da biyan diya wannan ta dan uwansu li'anna mabana hadha al-amr ala li'anna mabana hadha al-amr iyakar nusura kenan maginan wannan al'amari na taimaka ma wajen diya iyakar nusura an nusura shine taimakon juna to an nusura taimaka ma juna ba dora ma wannan ba ba dora ma yaro karami ba kuma kuci ko na din gwade ba abu an gina al'amarin akan nusura wa haula laysu min ahliya wannan da aka jero bisu cikin wanda aka dora musu taimakon dan uwansu a cikin wani hali da mace da yaro da makwaci da wanda ba addinin guda ba yace wa asalu wujubud diya ala al-aqila asalin wajibta diya akan dangi yace akwai hadisin abi huraira radiyallahu anhu qala iqtatalat mar'atan min hudayl فرمت عيداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقد النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة وقد بدية المرأة على عقلتها أسأل وأن مغانا رواية بخاري يكا مسلم يكاو cewa hadisin abu huraira radiyallahu anhu yana ba da labarin cewa wasu mata na ƙabilar hudayl sun yi hada irin na mata a cikin hada faramat idamul ukhra bi hajar sai daya ta jehi daya da dutse faqatalata sai ta kashe ta wa ma fi bataniha ita wanda aka kashe da ita da ɗanta tana da ciki kenan suka mutu gaba daya faqatan nabi sallallahu alaihi wasallam anna diyatu janiniya abdun awwal amma annabi ya hukunci cewa ita wannan mata da aka kashe dan ma da yake cikin ta tunda shi ba mutum bai zama mutum ba bai to bai zama mutum adam amma wannan ciki nata za a biya diyar a bada bawa ko baiwa kambacin wannan yaro da za a bada kambacin yaro da aka shi za a ba da bawa ko baiwa wa qada bidiyatul mar'ata ala aqilatiha kuma yayi hukuncin ita kuma diyar matar danginta kenan diyar za a ba da diya dangin matar wadda ta kisa su aka dora ma biyan diyarta shine asalin kenan annabi ya dora ma dangi diyata dan wansu da kisan ganganci kuskure don san asalin jiwar dutse ya kashe mutum ba ka sake mutu ya kwana kare kuran yanzu don na muna magana diya ta rai to akwai diya kuma amma wani magana kisasi akwai na rai akwai na gaba sunna bi sunna wal alim al alim kana mun bayani mun bayani na hor da hakori da ido da waye da hanci duka to an za akwai muku ita ma bayan magana kisasi akwai diya akan gababuwa ce diyatul aada diya ta gababuwa da aka taba hannu ko ido ko hanci ko da ba dai can gababuwa aka taba wani yaya me za a bada me diya shi yace yujadu fil insan min al a'da'i ma minhu udwun wahid kal anf wal lisan wal dhakar wa yujadu fi ma minhu udwan kal aynayn wal udhnayn wal yadayn ويوجد ما هو أكثر من ذلك yace da aka yi maganar diya ta gababuwa ci domin ya ce ana samu a jikin ɗan adam yuji da fitin sar min ada ma minu udun wahid akwai a jikin ɗan adam akwai gabar da take akwai wata gaba wadda take ɗaya ce a jikinka da ka misali kal'amf hanci guda ne wal lisan halshe guda ne wal zakar haka zakari al'aura ta wutsari guda ce wa yujadu fi ma min udwan kuma akwai gaba da take gaba biyu ce kal'ainain ido biyu wal udhnain kunnuwa biyu ne waladain hannu ma biyu ne ta kafa biyu ce duka zuwa kashe dai ya ce yayi wajen min dal wajen ma huwa akwai ma abin da yi wannan misali ya tsaya ai ta biyu ya ce to ana tun da abin gashi gababuwa da hawa mataki-mataki ne mai ɗaya mai biyu sama da haka tumizi wa kana diyar wa'innan ababi ya ce fa'iza atalafa insanun min insanin akhar hadha al'udu al-wahid aw hadain al'udwaini wajabat ad-diyatu kamilatun wa wajabat ad-diyatu kamilatun yace idan wannan fa'iza atalafa insanun min insanin akhar idan wani mutum ya lalata wannan gaba ta wani in ma ka zama tu al'udur wahid mai gaba ɗaya ne ka bata na wani hancin wani ka cire ka hudda halishin wani au hadain udwani ko waɗannan gababuwa guda biyu idan biyu ka hudda ko kunnen biyu ka hudda wajabat diyatu kamilatu diya cikakka za a bada me ma'anar diya cikakka asali kashe mutum gaba da ne diya ce cikakka da kuma kashe da bada ku to shi kuma a nan ba mutum kashe gaba ɗaya ba sai ka cire mutum hanci an mutuwa bai ko ka cire mishi hanci aka ce ba a rama ba kisasi yanzu za a ana neman diya to yadda ake biyan diyin mutum gaba ɗaya haka za ka biya ka cire mai harshe ko ka cire mishi hanci diya cikar kakar da kuma ɗaya gaba da shi ne diya hanci diya harshe ko kuwa ta wani shi ne kenan magana ɗaya haka ka hudda mutum ido biyu diya cikakka ce kunne biyu to ido da yawa za mu gani shaɗa ya ce wa'iza aka dafa ahadin uduwaini wajaba nisufin diya idan mai gaba biyu ce a jikin ɗan adam sai ka cire ɗaya to za a ba da rabin diya rakumi hamsin kenan to ai kwakta ake awa ne ya kashe shi kama yahuda mai ragar ido a gazan masu kini ya kashe shi yahuda mai ido kashi kisa ne ka raba mutum da ido gaba daya ka raba mutum da ji ko gani gaba daya wanda abu ne kamar kace kamar kamar nau'in mutuwa ne nau'in kisa ne yace idan ya zamanto ka ka bata rabin in mai bi ne ka bata daya zaka ba da rabin diya yace fatajibu diyatu kamilatan fil anf wal aynayn wa fil ayn wahida nisfuha ya ce diya ta waje ba cikakken diya fil'amf a kan hanci wal'ane ne da ka zama da ido biyu wa fil'ane wahida ne su fuwa ido ɗaya za ba da rabin diya wa fi jifanai ihda la'aine ne su fuwa wa fi jifinin wahida min ha rubuwa idan jifin a nan fata mai ri ido ba bi wace ba ido ɗaya nawa gare shi rakumi hamsin rabin diya ko to ya ka cire mutum wannan wata ta ido sama ya ka cire ta sama ba ta ƙasa a nan ya ka ba da rabin diyar ido kuma rabin diyar ido nawa ke nan shirin da biyar ya ce wa fi jifinin wa fi jifinai ihidar amin zufa idan ka hudda hata biyu duka ka cire ta idan idan bai ba amma kada mai hata babu rin ido babu rin ido gaba daya muri ido kasa sama ka hudda mishi amma ido ido bai kaucewa to zaka ba da rabin diya ta ido shi na cire hakumi 25 wa fi jifinin wahida minha rubuha idan kuma fatar idan ɗaya ce ka cire za a ba da rubu'in ido ɗaya ido daya hamsin rabin shi ishirin da biyar rubu'in shi karkin shi kenan goma sha biyu da rabi ko? goma sha biyu da rabi haka diya ta wa'annan abin guda biyu ya ce wa fi asabi'il yadaini war rijilaini addiyatu kamila ya ce idan ka hundawa mutum ya tsotsi hannuwa gaba ɗaya ka ce mai gaba ɗaya aka sana abubuwa ka ce mai yatsa goma gaba ɗaya kowa ya tsotsi abubuwa gaba ɗaya ka cire za a ba da diya cikakka da kuma ɗari da yatsun hannu guda goma gaba ɗaya ko na ƙafa guda goma gaba ɗaya wa fi kullu usubu'in ushurun min al-ibil ya za ɗaya ko ta ya za ɗaya sai a ba da raƙumi goma kace ba kace ya za guda raƙumi goma nawa ne goma sau biyar hamsin hamsin biyu ɗari kenan kowace ya za ɗaya ga kuɗinta raƙumi goma ya ce kenan wafi asabin da ya daini wajen da ya wafi kudu sun dukkan yatsa tana da ashirin minan ibil da kumi goma wafi la'asinani kamalul diya wafi la'asinan haƙura duka kakon tsame shi duka suka zube gawa suka zube sun zube gawa ma za a ba da cikakken diyar da kumi ɗari zama da kakon tsame shi imma da wani abin hawa ne da hannu ne suka zubi akwai saura ya zo a lissahi da haƙori nawa zubi haƙori nawa zubi iyayewa a nan ya dace da wanda zubi iyayewa a kai irin tun da goma goma ne wannan ga biyar biyar ne shi biyar biyar ne shi ya kuma shi kuma haƙori gaba da gasa ya ishirin ko ya ishirin to za a san talatin da ake da biyu ne ma talatin da biyu lahiyayyen mutum a ce kagan haƙori talatin da biyu aka ce hausa kana hausa ko lokacin da ganin haƙoƙin talatin da biyu na cika iyakar cika mutum haƙoƙin talatin da biyu to kenan in gaba ɗaya zube kenan ba ƙara kan ne daga ɗari ne ba ƙara bakin ɗari ne aka zubda to amma an aka yi lissayi ne bai zube gaba ɗaya bayan lissayin nan suka zubo ɗaya lissayin ɗaya ɗaya ya ba da kowane raƙumi ɗaya kowane haƙoƙi guda raƙumi biyar da haka sama wannan da biyar abubuwa wannan da biyar an zuba tonan su amsa musu gaskiya an gano matana sun zubo madara shi ya ga alawa ya kusa kaga ba hanya sai suke da wani zubi amma mu an yi samu wannan na gaba sun yi zubi haka yace wa fi yace wa fil asnani kamalu diya haƙora gaba daya za ba da diya cikakka wa fi kulli wa fi kulli sinnin khamsun khamsun min al-ibil cikin dukkan haƙori guda raƙumin da za a bada wannan bayani dai duka kan magaya muku dai dan fiƙi malaman sunna malaman salaf komai suka hodi ba hirba ce ba ga madogara ta wannan magana yace ya kawo ruwaya da imam nasa'i haka imam bayhaqi da ruwaya ta tabbata kan haka an abi bakar bin ubaidillah bin umar an umar an rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce fil anfi diyyah في العنف الدية إذا استوعب جدعوه مئة من الإبل أنا صلى الله عليه وسلم العنف هنجي دية أما إذا استوعب جدعوه إن أكتش قباء ديا أكتش هنجي قباء ديا ذا بعد لأمي دري أنت كرم ذا بعد لأمي دري وفي اليد خمسون إن أكتش لمك هنو ذا بعد لأمي خمسون هنو دي كده wafin rijili hamsin kawa ɗaya da aka cire maka za a ba da raƙumi hamsin wafin la'ayin hamsin dukkan nufin hadisi ne ido ɗaya da aka cire za a ba da raƙumi hamsin wafin lamata tulutun nafs ita kuma allama ita ce ka fasawa ka kwankwashe mutum kai kurin kaɗan sauran wata ɗan wata wata rikon ruwa kurin kaso kan haka ta haram fatan fata take rihe kai take raba kai da kashi kashin ka ka kokore kan da kashi kashin da kai ya huta amma akwai dan murjin murjin murjin kan ba kai ba shi ta lama ita kuma za a bada mutum mutum amma ita kuma za a bada thuluthun nafs kenan daya cikin uku na diya kenan 33 da wani abu haka 33 za a bada wa fil ja'ifati thuluthun nafs ja'ifa a wasa ma ciki ana kayan hanji ana kayan ciki a kamata ba amma ana hada ciki a hada ciki ko da kuka hada nagu ana ga ciki ya fashe amma ba a mutu ba cin ja'ifa ita ma za a bada sulusun nafs za a bada sulusun diya ta rai wa fil munaqilati hamsa ashara munaqila gocewa eh na ga ce gocewa ba eh gocewa ba gocewa ita kuma za a ba da raƙumi goma sha biyar akwai kariya zan ga a gaba akwai hashima hashima akwai hashima kariya wanda an kare ga shi kare amma na munakila gocewa kenan kashe gusa da gabashi kashe gusa daga inda shine munakila gocewa ka taba mutum ya ji mai ya goce ita gociya ko gocewa za a ba da hamsa ashara raƙumi goma sha biyar wa fil mudiha ka jiwa mutum ciwo ana ga kashi amma ana ka horin kashi ka yanke shi ko ka mai bar shi ana ka horin kashi sai mudiha to shi ma za a ba da raƙumi biyar wa fi sinni khamsun raƙumi haƙori shi ma iya da raƙumi biyar wa fi kulli usubu'in mimma hunalika ashar kuma dukkan wannan gababuwa da aka jarraba kowace gaba ta yatsa za a ba da raƙumi goma ga komin musulunci ya yarda ya tsara duk wannan in da ake ka'ida ta shari'a haka ake kudin da ka samu dama na ce wani lokaci nan aka yi wani wani juj wanda ya karanci addini ta irin wannan don aka zo magana a kasidan ko wani abu irin abu da shi ya ɗauko littani ba ga ma zai bar cewa arsala da baka gane he lissahi nawa ne kuɗin raƙumi diya da ka nema diya bai baka bakin abin zai baka haka zai ce a bashi miliyan goma ko miliyan ishirin kan wani abu daban dan da ya san shari'a ce za a ta ja a yi ta jara da asirar wane ne to shi kurin in ya zo kurin zai yanka ta zai ɗauko wannan ta kawace ji duk wani abin ya sani ciwon wani ciwo ne aka ji zai ake da prostate da aka yi a likita da ce zai zamana a gurin shi gyara komi an zo gurin sai yanka wa ta kuma bai tada kun haka za baka shi bai kira kalima kusan lokacin ana ba su dama a farko su ta kuci mai gwamni abin kutum sai a bada a ce a kira alƙali ya zo irin na to amma shi ta ke sai bai kira alƙali kullum sai yanka mai ta komi mutum ne da yake ya san addini akwai bambanci kwarai kan wanda bai san addini ba yanzu da yake na waɗannan su ne nasi da ya zo kan waɗannan gaɓaɓuwa na abin da za a ba da na rakumi ku shi muka bayanin sati da ya gabata duk waɗannan diyoyi jigo rakumi ne kenan ba dinar ba ne ba wannan dinar da kisasi ne kamar ci a yanzu an aka ce a koma dinar abin zai wahala na ɗaukan yaunin diya yadda dinar ya tsada kwarai kenan kaga ko kai kaka nema abin da ya wuce haƙinka duk da iya kasa akwai abin lauya ta shari'a ta zamani a ta ja don ka cima abin da ba naka ba kai dai ga abin da ko ta kama kakka neman haƙƙin da ya huce wannan shi ne magana amma iya ba ka shiga hali ka baka cidiya iya ba abin da zamani a ce a ɗora wa wanda ya maka abin abin da ya huce wannan to kai kokarin kakka huce ka'ida in dai na kuskure ne an kuma na ganganci wannan kuma dama an ce akwai dama da abin da aka yanka annabi ya ba da dama wa masalu alai da abin da aka zulu aka baka nan ba lahi bane bayan wancan ruwaya sai yake cewa ya kawo ruwaya daban wadda ita ma imam nasa'i imam tabrani haka da ruwa ta inganta عن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات wannan akwai wata takarda daban wanda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mutanen Yaman da wannan littafin a ciki akwai ababe da shayi magana gado da sauran sunnoni da magana diyoyi wa fi a cikin littafin da annabi ya aika musu akwai wannan magana da zamu ambata dan sawa abu ne wanda yazo da tushe ya rubuta musu anna fi nafs diyatu mi'atu min al-ibl an tabbatar a cikin rai da aka ce fujiyatu musulmata ila alihi diya da aka zana cikin sautin nasayi to wannan diya ita ce raƙumi ɗari ake bada raƙumi ɗari ne diya wa fil anfi idza uiba jad'uhu addiya haka hanci idan aka cire shi gaba daya za a bada diya idan aka cire hanci gaba daya aka cire maka shi za a bada diya cikakka wa fil lisan addiya haka idan aka cire mutum harshe za a bada diya cikakka wa fi shafataini addiya lebe biyu lebe wanda masu ɗaki gama da magana su aka cire lewa lebe biyu gaba ɗaya za a ba da diya kina shi ma kamar diya cikakka ce ba ta ba dan ba mutuwa bai wafi da bai da ta ni diya aka ce ɗiyan tsuwawu ga guda biyu tsuwawu ya ɗaya biyu aka cire biyun gaba can tsawon gaba ɗaya za a ba da diya wafi zakar diya aka ce al'aura ta wutsari ita ma diya cikakka kenan da wuri ɗari halishe lebe biyu raƙumi ɗari tsuwawu biyu raƙumi ɗari a zalaura raƙumi ɗari wa fi sulbi diya ka karya mutum ƙashin gadon baya ba an ƙare ba ƙashin gadon baya karya mishi ko ya rai kaɗe yan kamar mutum da kaɗe ya ƙare to shi ma za a ba da diya wa fi sulbi diya wa fi da ainihin addiya ido biyu da aka hudda za a ba da diya ma'ana za ta diya aka kyale kenan raƙumi ɗari وفي الرجل الواحدة نصف دية قوى دا اكا تشري زا بادا رب دية وفي المعمومة ثلث دية معمومة تتعلم عن كبير أتنبايا ita ce raunin da aka wasa kai ya kai ga hata mariyar kwallowa ta ciki shi ne mamuma shi za a ba da sulusin diya yan ciyar ciyar kin diya ɗaya cikin uku na diya wa fil ja'ifati sulusin diya raunin da aka kai ga wahanci suke cewa shi ma za a ba da sulusun diya wa fil munaqilati khamsa ashara min al ibil kuma gocewa za a ba da raƙumi goma sha biyar wa fi kullu subu'in min al asabi min al yad wal rijl ashrun min al ibil cikin dukkan wata yatsa ta ta kawace ko ta hannu ce diyatsa guda tana da raƙumi goma ofisin kuma haƙori shi kuma za a ba da hamsu min al'ibil raƙumi biyar ne kudin diya shi wafin mudihati hamsu min al'ibil ciwon da aka ji wa mutum aka kai ga kashi bai kare ba shi ma za a ba da raƙumi biyar kudin diyar nan shi ne wannan ruwa ya ai maganar shafatai ne kenan aka ce leɓe biyu kenan ɗaya ne shi ma rabin diya tsuwawu biyu idan ɗaya ne ya huta shi ma za a ba da rabin diya al'awara ta nan guda ce tsatsan baya guda ne ido biyu ne ɗan ɗaya ne rabin diya aka hudu kawa ɗaya rabin diya kuma sauran da ya haka hannu ma ɗaya rabin diya haka dai za ka lissafin sauran yanzu akwai wani abu wanda shi kuma ba gaba ba ce diyatu manafi al'ada wannan amfanin wata gaba ka lalata ba gaba ba ce ba akwai ta amma ka kashe ta ka kashe aikin ta da ka zama kaka misali idza daraba insanun insana fa dhahaba aqluhu aw hasatu min hawasi kasami'i أو بصره أو شمه أو ذوقه أو كلامه بجميع حروفه ففي كل من ذلك الدية كاملة yace idan idza daraba insanu insana idan wani ya bugi wani mutum ya bugi wani mutum bugu ko ya sha bugu fa dhahaba aqluhu sai ya haukace bugun da kamar yawa kane kan bai hoshe ba kun bai mutu ba amma daga shi ke ya ba hankali au hasatu min hawasi ko kuwa wani abu daga cikin ababai masu na irin abu masu aiki irin ga misali kamar ji dabin da ake sensible wanda ke tabbata kake jin ko ga misali ji ko gani ko kamshi ko ɗanɗano ka bige shi ko ka kaɗe shi ta yi kuma ya zama bai gani idan gashi ƙuruƙu bai washe bai idan amma babu gani ko kurin da ya warke da ya ƙare kurin bai ji ya zama kurma ana ukurin bugun ya zama kurma kenan a nan ba magana ji ba magana gani aushen mi ko da kabe wani abu illa ya zama tukurin san ba bai jin kamshi gaba daya bai jin kamshi abu zauki ya ta ɗanɗano zama to ka ɓata da harshe ba ta da ta kai harshen bai iya jin gu bai shi ɗanɗano bai gutan wani abu ya shi ɗanɗano shi wani abu ga babu shi ma wani abu ne daban kayan aiki da ka ɓata aikin ka ɓata ko akwai kayan amma ka ɓata aikin shi ka ɓata aikin shi ya ce aukalami bi jami'in rufi ko samsam kurin magana ya kasa harfi ɗin hudu iya ji ba kuma bane ba amma magana ba ta ba kura harfi ɗin hudu a illa da kamar shi ta hana shi hudun harfi gaba ɗaya ma ya mai jami'in dukkan harfa ma iya yawa ya hudu ko ta ce bai hudu ko ban daban amma ya zama dukkan bai hudu harfi ko ɗaya ya ce fafi kullum min zalika duk wani abin da aka jero tahiyar hankali tahiyar ji gani ɗanɗano kamshi magana kowanne aka rasa za a ba da diya cikakka ya ce daga cikin abin da ya kawo na asar ya kawo kisa an auf qala sami'tu shaykhan qawla fitnat ibn ash'as ibn ash'as mutum ne cikin tarihi na hajjaj iya cikin mutanen kuta daga ba ya tawa idan suka taba layi aka taba na to cikin wannan zamanin kahin ibn shas bin sanne cikin a cikin tarihi yace fana'attu na'atahu sai nake siffa nake siffanta musu mutumin a wannan zan kayan an zamanin akai abin shi afirka cewa ina siffanta mutane kamar mutumin faqalu zalika abu muhallaba an abu muhallaba na amma abu qilaba shine wani mutumin to wani mutumin ga abin da ne yace qal rumiya rajulun bi hajarin firasi wannan bai wakana yace an ce yi wani mutum da dutse aka fa dhahaba sam'uhu wa lisanuhu wa aqluhu wa dhakaruhu he zamanto beji be magana babu hankali babu al'aura tabata bata aiki falamma yaqribun nisa al'aura akwai ta amma bata aiki bugu bugu ne ya bugu wannan abin da yau kalin aka yi ya ce faƙada fi umar rabbi la'anu bi arabi diyat umar bin kaɗa ke da aka biya diya hudu mutum guda ne ba mutuwa bai amma aka biya diya hudu da diya ta ji diya ta gani diya ta zakari diya ta ta haka ta ji da ta harshe da ta hankali da ta zakari duka yadda aka biya وإذا فقعت العين الأعور السهية ففيها الدية الكاملة إذا ما تيجي إذا ما يشي إذا ما إذا ما شيء إذا شيء هي كذا كذا ده كم أتى من ده لما أتى أنا قبل من دية دية كذا قبل كذا قبل دية تند ذاك إذا ذاك كذا قبل دية شيء إيه كذا شيء ذاك بعد دية كذا تند دينا كهودا قد بذلك عمر وابنه عبد الله wa Ali bin Abi Talib wannan hukuncin na ba da diya ga mai ido daya ko da bidan shi daya a bar diya cikakka haka Umar yayi hukunci da shi haka dan shi Abdullah yayi hukunci da shi haka Sayyidina Ali haka Ali kenan shi ma haka yi an qatada qal sami'tu aba majlis qal sa'altu Abdullah bin Umar an al-a'war tufaqqa 'aynu فقال عبد الله بن صفوان قدى فيه عمر رضي الله عنه بالدية فقلت إنما أسأل بن عمر فقال أوليس يحدثك عن عمر أتادك تياجي أبا مجلس يتي يتي يا تنبي عبد الله بن عمر akan hukuncin a'awar mai ido daya wanda mai ido daya ne kuma tufu kawo ainu sai aka hudda idan daya yawa abdullahi bin umar tambaya kan haka sai abdullahi bin safwan ya ce ai umar ya yi hukumci a yana kenan ce ai wannan magana umar bin khattab ya yi hukumci diya za a biya cikakka sai shi abin da suke cewa hira ce ai ni ina yanzu ina tambaye ne ibn umar ba kenan ba yanzu ba umar ya wuce ina tambaye ibn umar ne ba umar ba ka ba mu labarin umar ibn ina tambaya abdullahi na tambaya me ya hukunci kan haka faƙal ce to bai shi umar kin ba ya shi wannan kin da baka labarin abdullahi bin safwan ai ce maka umar yayi ko shike nan haka ne kullu magana kina abin umar ya ka tabbata haka ne duk da wannan mun karanta bukansa a baya irin wannan magabata ko sahabbai ko ɗin sahabbai cewa umar ya yi hukumci inda ba daidai bane ba bai hanawa ya tare hukumcin umar nan kenan ya muwafaka ne da hukumcin da umar ya yi akan hakan kuma mun bayani umar ba shi ɗaya ba shi ma abdullahi haka sai da ali kuma ce ali shi ma duka wannan haka suka hukumta wa an qatada qatada yake ba da labarin cewa al-khallas an ali radiyallahu anhu أنه كان يقول في الأعور إذا فقعت عينه سيدنا علي يا مغانا كم إيدو ديا إذا أك هدى مش إيدن شديا إن شاء أخذ الدية الكاملة وإن شاء أخذ نصف الدية كما يزابي كنا إن يسوع أمشي دية تكاك كام كم يلقي أمشي رب الدية إيا الحق إيديا تكتشي يتوفق بالأخرى إحدى العينين الفاقي أما مسالم إيدو ديا sai kai mai ido biyu sai ka hudda mai ido ɗaya da gangan in za a kisasi ba a ci abu da maka ido biyu shi ne don ci al'ayin bil ayin ana ana ba ci a kai mai ido biyu abu da maka biyu ana ɗaya da hudda wajen huddawa ne sai ne ya hudda ido ɗaya da aka hudda ido ɗaya hudda ido a cikin ido biyu na mai wanda ya hudda ido da ya hudda mishi da ya hudda idon wanda mai ido ɗaya ne gaba ɗaya kenan anan ba a ce ka huda ido daya ganga an zo wajen kisasi a huda ido biyu al'alata al'adu bil aina nan ya koma nan magana kenan to wannan shine diya ta amwani kenan abu mai amwani shi ma zaman kanshi yake ji gani ɗanɗano kamshi magana duk wannan zaman diya suke cikakka duk wanda aka bata nashi iya neman diya hatta kai ga diya ta rai magana kenan sai diyatu ashujaj diyatu ashujaj yace ashujaj ashujaj ashujaj هي الإسابة هي الإصابات التي تقع بالرأس الوجه الشجاج تشيني دك رونن دا زعيش إما أكا كو أهوسكا imma a ka ko a huska ya jero ma ga nau'in ashirar ya ce wahiya ashiratu anwa ce kala goma ce ako alharisa ako addaniya albadi'a almutalahima a samhaq mecece alharisa ya ga nuna kuma nuna gama kawai ce harisa ce ga hukumtar harisa da ya kasa ana ya ɗauki mai mana alharisa الخارثة وهي التي تقشد الجلد ولا تدمي ciwon da mutum da ya zo wa mutum illa ya gwalje ya gwalje fata amma ba jini akwai wani abu ko ya ai wani abu daga nan zama wani illa ko ku tona wani abu na roni ne dai ya ji ɗaya fata amma jini bai to ba ta maza mu ji hukunci ya za a kanta alkharisa a damiya ya ji ciwo jini ya fito ta damiya rauni ne mishi jini ya fito albadi'a ya ce ita kuma ciwon an ya ji ciwo jini ya fito amma kwarai tsoka akwai ce wani ce wani ya ma an dimki akwai da ce alikita ya ma an dimki kenan wata ka ɗage kwarai ya shiga tsoka an shiga tsoka ba fata ba ya huce fata ya ka tsoka ita ce albadi'a almutalahima shine ciwon da shi kuma ya ba san fata ba ko tsokar tsokar ma ya kai can ya shiga cikin tsawon kai shi kenan ya loko ya ce a samaha wahiyar lati ya baka bayana wa bayan azamin jildatun raƙiƙa ita kuma samaha ciwo na kajiya mutum ka duk wata tsoka ka huce tsoka ka kai ga kai ga wani farar wata ta ƙashi ma ba kai ƙashin ba amma ko ta farar wata ka kai gare ta ita ce ake ni da samha wannan su ne ne kace abu guda biyar wanda ya ambata irin wannan nau'in ya ce fa hadhihi khamsu shijajin laysa fiha qisas wala arshun muqaddara muqaddar wa tajibu fiha hukumatun kuram ya ce me ake cewa a nan wa'annan abin da aka jero guda biyar ko cika jiya mutum ciwo an gwalje fata jini bai zo ba ko an gwalje fata jini ya zubo ko an ta kai ga tsoka duk wani nau'in ciwo ne ko ya kutsa duka babu a ce a nan ba a zauwa a yi kisasi fadin hamsu shiyajin da sai kisasi a wannan don me a nan ba a kisasi dole ne ka ciwo sa aka sha bai kare ba ko za a kai abin bai illa ba ya tsaya nan kurin ya gwarje da wuya ta a zo a yi kisasi daidai gwarjewar ya rahala irin wannan raunuka da aka wa mutum ba a zauwa a yi kisasi a ce a rama daidai gwarjewa ko daidai a auna daidai tsokar da ya kai daidai santimetakin da ya kai cikin tsoka irin wannan ciwon ba a mai kisasi wala arshin mukaddara kuma babu wata diya da aka kaddara wadda za a ce an kayyade raƙumi goma ko da kuma biyar ko ɗaya ko babu ba abin da aka ƙayyade ya ce a nan dole a zamana alƙali zai hukumci da abin da ya dace a mata nan kiri ya buƙatar zama da tattaunawa abin da alƙali ya dace kuran a baka ma baka diya sananna kuran daga nan ya kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته